لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد bayan haka ‘yan uwa muna ƙara jaddada godiya ta musamman da yabo da jinjinawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake haɗa mu a wannan lokaci a wannan safiya ta ranar Asabar. A wannan majalisi namu mai albarka mai suna muntadal muta'addibi domin ci gaba da karatukanmu na luga. musamman daga cikin littafin al-maqamat maqamata al-sheikhul imam abu muhammad al-qasim ibn ali ibn muhammad ibn usman al-hariri al-basri rahimahullahu ta'ala a yau muna biyar ga watan sha'aban hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace ma 25 ga watan biyu shekara ta 2023 darasi da ya gabata a wancan sati mun gama makama ta hamsin daidai darasi na yau insha Allahu ta'ala zai kasance akan wata risala da aka samu wato daga cikin wato littattafan malam cewa shine ya rubuta ta wadda ake kiranta asiniya wanda bayan ita akwai mai biya mata ashiniya a cikin wasu nusak akan samu waɗannan risalata nikin an haɗa su asiniya wa shiniya to galibin wasu nusakin na makamat babu waɗannan rasailikin to don haka insha Allahu ta'ala kamar yadda muka sawwara ita wannan risala kenan ba laifi insha Allahu za a iya aika ta wanda ba shi da ita a cikin nuskar shi takan iya yiwa insha Allahu ya same ta ta wannan hanya to shine bayan wato bayani da ya gabata na yadda malam ya yi nuna cewa waɗannan da makamomi da yi wani al'amari ne wanda ban makawa Allah ya ƙaddara cewa dole su yayi kuma yana da neman gafara gun Allah subhanahu wa ta'ala game da waɗannan surutai da ya yi a cikin wannan littafi wanda duk da cewa dai manufar manufa ce wadda take kyakkyawa kamar yadda bayani ya gabata tun a cikin mukaddima shi ne a takaice dai anan yake cewa wannan yake cewa tammatil maqama maqamatul adabiyya wa hadhihi ar-risalatu siniyya allati katabaha al-hariri ala lisani ba'd al-umara'i ila ba'd asdiqaihi itaban shine yace hadha min insha'i shaykh al-imami abi muhammadin al-qasim ibnu ali al-hariri rahimahullahu wato ita wannan risala asiniya tana daga cikin wato risalolin da malin ya kaga shine abu muhammad alkasim ibnu ali alhariri Allah ya ji kansa kataba ihdahuma wa hiya siniya ala lisanil amiri aminil maliki abil hasani ibn qutayr al-madaini wato ya rubuta ɗaya daga cikin waɗannan risaloli ita ce asiniya a kan harshen wani shugaba wato amintaccen wani sarki shine abul hassan ibn qudayr al-madaini wa kana yatawalla diwana al-istifa'i bil basra ila ila al-amir al-ajalli al-isfisilar an-nafis mu'atiban lahu على اختصاصه بالدعوة للأمير الحسام wato kasancewar shi wannan al'amir abil hassan ibn kudair al-mada'ini kasancewar yana daga cikin wanda yake ya rubuta kenan ita wannan risala kenan akan harshen shi wannan shugaba wa yake nihi kenan abil hassan ibn kudair almada'ini wanda ya kasance shine yake jibintar girgam na wato shi wannan sarki a lokacin wannan sarkin basra a wannan lokaci kenan ya rubuta wannan takarda akan harshensa ya aika ma wato shine al'amirul ajal al-isfisilar an-nafis yana mai yi masa rarauka akan ya keɓance shi da wata gayyata an gane ko ga shugaba shine alhusa ma'ana ya keɓance shi da wannan gayyata shi bai gayyace shi ba kamar misali ya shirya wata gayyata ce sai ya keɓanci wancan shugaba da gayyatar amma shi yana kusa da shi kuma baya cikin waɗanda aka gayyata shine sai ya rubuta wannan risala yana mai yi masa wato rarauka shine sai ya ce wa qad kana nazala alal husami fi darihi bil basra fil mahallati al ma'rufa bi bani haram ya kasance ya sauka a gun shi al husam kin a nan gidansa a birnin basra a unguwar da ake kiranta wato banu haram وهي محلة الشيخ الحريري unguwar ce wakana aminul maliki jarahu shi wannan aminin sarkin ya kasance makwabcinsa ne an gane ko makwabcinsa ne wasadi wasadi kabni ya me yasa nan yas yasqurab annafis falam yad'uhu kuma ya kasance shi abokinsa ne amma bai gayyace shi ba fa kataba ilaihi yumazihuhu ala lisanihi ya rubuta wannan risala yana mai masa wargi kenan yana mai masa rarauka an gane ko akan kenan gayyatar da yi ba tare da ya gayyace shi ba wasaniya wahiya shiniya إلى الشيخ شمس الشعراء طلحة بن أحمد ابن طلحة النعماني رحمه الله كنا رسالة تبيو wadda za ta biyo baya. A takaice dai ita wannan ta farko wadda rarauka ce kenan insha Allahu ta'ala ita ce kenan za mu gabatar da ita a yanzu. Alal musannifu rahimahullahu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. sai yake faɗa bayan basmala sai ya ce bismis sami'il kuddusi astaftihu wabi is'adihi astanjihu bismis sami'il kuddus ya ce da sunan ubangiji mai matuƙar ji game da duk abin da bayansa suke faɗa al-kuddus abin tsarkakewa gabarin duk wani aibi da duk wata tawaya, ko ka ce alkudus wanda ya kai matuƙa a wajen tsarkaka gabarin dukkan wani aibi da duk wata tawaya. Domin sifofinsa subhanahu wa ta'ala sifofi ne na kamala, duk wani aibi da duk wata tawaya ba sa riskar Ubangiji subhanahu wa ta'ala, don haka shi ya sa ya tsarkake kansa gabarin gyangyaɗi da bacci a faɗarsa, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wala nau. Domin bacci tawaya ne, gangangyaɗi aibi ne tawaya ne. haka ya tsarkake kansa game da gajiya, domin cewa ya gaji wannan tawaya ce kasawa ne, kamar yadda ya faɗa wa laƙar halakana samawati wal arda wa ma baina huma fi sittati ayyamin wa ma masana min lugu haka ya ce kuma a walam yarau anna Allah allazi khalaqa samawati wal arda walam ya'ya bi khalqihinna bi qadirin ala an yuhyiyal mauta bala innahu ala kulli shay'in qadir haka kuma ya tsarkake kansa game da mantuwa domin mantuwa aibi ce qala ilmuha inda rabbi fi kitab la yadhillu rabbi wala yansa haka ya tsarkake kansa gabarin mutuwa domin mutuwa tawaya ce aibi ne wa tawakkal ala alhayy alladhi la yamut to don haka in aka ce alkudus wanda ya kai matuƙa a wajen tsarkaka gabarin duk wani aibi da duk wata tawaya sifofinsa sifofi ne na kamala shine ya ce bismis sami'il kudusi da sunan ubangiji mai matuƙar ji game da duk abin da bayansa ke faɗa alkudus wanda ya kai matuƙa a wajen tsarkaka gabarin duk wani aibi da duk wata tawaya astaftihu nake fara wato wannan wasiƙa fatiha ba a ambace ta da fatiha illa domin kasancewar ita ce farkon sura daga cikin surorin alkur'ani shine ya ce astaftihu nake fara wannan risala wabi isa'adihi astanjihu wato da taimakonsa da agajinsa nake neman cin nasara da biyan bukata ta akan duk abin da na sa gaba. Sai ya ce, Siratu sayyidina alisfihi sillar, wato al'adar shugabanmu alisfihi sillar, wato shugaban runduna, wannan da yarensu ne na Turkawa, wato suke cewa shugaba wanda yake ƙa'idul jiyush kumanda suke ce masa alisfihi sillar shi ne ya ce siratu sayyidina wato al'adar shugabanmu alisfihi sillar shugaban runduna in aka ce sira na daga cikin ma'anarta shine ada al'ada da ɗabi'a kamar yadda can ubangiji ta'ala yake faɗa sanu'iduha sirata hal'ula ai adata hal'ula shine yace siratu sayyidina al'adar shugabanmu alisfi sillar shugaban runduna a sayyidin nafis shugaba wanda yake zaɓaɓɓe sayyidin ru'asa wato shugaban manya saifi salaɗin takobin sarakuna hurisat nafsuhu Allah ya kare ransa game da dukkan wata mugunta wastanarat shamsuhu Allah ya sa ranarsa ta haskaka me yake nihi da ranarsa ta haskaka shine ya zamanto alkhairinsa wato ya haɗa jama'a wata saka unsuhu Allah ya sa ɗebe kewarsa wato ta tsaru ma'ana duk wani lamarinsa ya tafi daidai, wa basa ƙagar suhu Allah ya sa dashensa wato ya yi tsawo, mi yake nufi a nan ma'ana Allah ya tsawaita masa kwanukan rayuwa. Wannan duka jumla ce itiradiya, an gane ko? Addu'a ce yake masa ya ce, Hurisat nafsuhu, Allah ya kare masa Allah ya kare shi game da dukkan wata mugunta, wastanarat shamsuhu Allah ya sa ranarsa ta haskaka ma'ana alkhairinsa ya haɗa jama'a wata saka unsuhu Allah ya sa ɗebe kewarsa ta tsaru ma'ana duk wani lamarinsa ya tafi daidai kamar yadda ake so wa basaka garsuhu Allah ya sa dashensa wato ya yi tsawo ma'ana Allah ya tsawaita kwanukan rayuwarsa ga ya can wa nakala basikat laha ƙwal'un nazi kenan kabar na wannan mubtada na siratu shine sai ya ce istimalatul jalisi kenan siratu sayyidina alisfihi sillar istimalatul jalisi al'adar shugabanmu alisfihi sillar shugaban runduna kenan istimalatul jalisi karkato da wato abokin zama zuwa gare shi wannan ita ce al'adar shi abinda aka san shi da shi kenan istimalatul jalisi karkato da abokin zama zuwa gare shi wa musahamatul anisi wato da taimaka ma al'anis wanda yake mai ɗebe masu kewa in aka ce musahama abin da kake da shi ka raba tare da ɗan uwa wanda yake abokin zama shine yace wa musahamatul anis wato da taimaka ma al'anisi wanda yake mai ɗebe masa kewa wa musa'adatul kasiri kuma da agaza ma wato wanda lamarinsa ya zaizaye ya yi ɗaiɗaya ma'ana shine wanda yake talaka an gane ko idan aka ce alkasir kenan wanda lamarinsa ya zamanto ya yi ɗaiɗaya wasalibi da wanda aka tuɓe masa dukiya idan aka ce asalib wanda aka ƙwace masa dukiya me yake nufi a nan shine wato talaka ne babu kuɗi babu kayan kuɗi shi ne ya ce wa musa'adatul kasiri wasalibi wato da taimaka ma wanda lamarinsa ya ruguje wasalibi da wanda aka kwace masa dukiya wa muwasatus sahiki da taimaka ma as-sahiki wanda yake na nesa wan nasibi da wanda yake na kusa an gane ko na nesa da kuma annasibu wanda yake dan uwa na kusa ga ya can faɗar Allah subhanahu wa ta'ala wa man yushrik billahi faka annama kharra minas sama'i fatakhafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq shine yace wa muwasatu sahiqi da taimaka ma wato wanda yake na nesa wan nasibi da ɗan uwa na kusa wannan kenan duka wato wannan kenan al'adar shi an gane ko kenan siratu sayyidina al-isfihi sillar kenan shine istimalatul jalisi wa musahamatul anisi wa musa'adatul kasiri wan nasibi wa muwasatus sahiqi wan nasibi wannan shine al'ada shi wannan ɗabi'ar shi ce wadda aka san aka san shi da ita sai ya ce wa siyadatu shi shugabanci tasta da istidamatar sanani wa hirasatar rasmil hasani ya ce wa siyadatu ya ce ita shi shugabanci tasta da i wato yana neman istidamatar sanan dawwamar da hanya wadda mutum ya biyo an gane ko shi shugabanci idan aka ce wane an naɗa shi shine shugaba to abin da ake bukata hanyar da aka shata masa wadda wancan shugaba mai barin gado ya bi to ita ake so ya bi ya zamanto wannan hanya ta dawwama abubuwa waɗanda suke na kyautatawa ya zamanto ya ɗore wannan shine kenan wato abin da yake ainihi game da shugabanci shine ya ce wasu yadatu shi shugabanci tasdada'i tana neman istidamatar sanan wato dawwamar da hanya wadda mutum ya biyo in aka ce sanan ita ce hanya ga ya can a faɗar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama la tattabi'unna sanana man kana qablakum sai ya ce wa hirasatar rasmil hasan da kiyaye zane wanda yake kyakkyawa kinan duk abin da aka zana kyakkyawa akan wannan hanya ta shugabanci to ana buƙatar ya zamanto an kiyaye ta an tsare ta kada ta canza kada ta gurɓata shine yace wasiyadatu shushi shugabanci tasta da istidamata sana tana neman dawwamar da wato hanyar da mutum ya bi wa hirasatar rasmil hasan wato da tsare zane wanda yake kyakkyawa kenan dukkan ayyukan da shi wancan sarki ya bi to haka ake buƙatar wanda ya biyo baya shi ma ya bi wannan hanya sai ma dai ya ɗora akan wancan sai ya ce wa sami'itu bila amsi tadarusa la alsuni sulafata khandarisihi fi salsali ku'usihi ba silsal ba salsali ku'usihi shine yace wa sami'tu bil amsi jiya na ji tadarusal alsuni wato halashina suna karanta sulafata khandarisihi ɗanɗanar wato tacacciyar giyarsa fi salsali ku'usihi a cikin gidaunu waɗanda suke masu sauƙi a wajen karɓa wa mahasina masarratihi da kyawawan wato farin cikinsa wa ihsana sum'ati siyadatihi da kyautata labarin shugabancinsa me yake nufi a nan jiya ya ji mutane suna tattaunawa suna maganganu akan kyawun shugabancinsa da suna faɗar halayensa da ɗabi'unsa na ƙwarai shi ne yake kamantawa da wato giya ta cicciyar giya shi ne ya ce wa sami'itu bil amsi a jiya ya ce na ji tadarussal alsuni halashina suna karanta sulafata kandarisihi wato ɗanɗanar tacacciyar giyarsa wanda kar mu manta kandaris suna ne daga cikin sunayen giya kamar yadda ya gabata hakanan sulafa suna ne daga cikin sunayenta sai ya ce fi salsali ku'usihi a cikin gidaunu waɗanda suke masu sauƙin karɓa an gane ko salsal ma'ana waɗanda suke masu sauƙi kenan a wajen karɓa shine yace fi salsali ku'usihi a cikin gidaunu waɗanda suke masu sauƙin karɓa wa mahasina masarratihi da kyawawan abubuwan da ke faranta masa zuciya wa ihsana sum'ati siyadatihi da kyautata labarin wato shugabancinsa yace da na ci haka fastaslabtu sarra'a sai na gabatar ma kaina wato farin ciki wata wasamtu listida'a na yi zaton nima za a gayyace ni wasawwaftu nafsi na ringa nuna ma raina cewa ta yi haƙuri a sannu nima zan kwankwaɗi wannan giya kamar yadda sauran jama'a suka kwankwaɗa shi ne ya ce wasawwaftu nafsi na ringa ma raina ki ba a sannu bilihiti sa'i cewa da sannu ke ma za ki kwankwada kamar yadda sauran jama'a suka kwankwada. Wa mu'a na satil jula sa'i, na ringa ce mata ta ba a sannu da sannu za ta ɗebe kewa da aljula sa'i waɗanda suke abokan zama. Wajalastu ya ce sai na zauna. astagari subula ina bibiyar wato hanyoyi duk wata hanya wadda za ta kai ni gunshi wannan shugaba ya ce sai na ringa bibiyarta wa astadilu'ur rusula ina neman wato shine hudowar jakadu ‘yan aike wa astadilu'u ina neman hangen ar-rusula’ ‘yan aike ma'ana waɗanda za su zo su cewa na kai ma ana gayyatar ka. Wa astabi ido ta nasi yasmi, ina nisanta ma zuciyata manta sunana ina ganin ai ba yadda za a yi a ce ni an manta da ni a wannan gayyata shine yace wa astabi'idu tanasiyasni ina nisanta ma raina wato manta sunana wa usawirul wasawisa kuma ina haro ma duk wani saƙe-saƙe listihalati rasmi domin jirkitar wato zane na ko ka ce alamata an gane ko ma'ana duk wani saƙe-saƙe wani wasi-wasi da yake zauwa cikin zuciyata ina haro masa ina ƙoƙarin tunkuɗe shi listi halati rasmi domin jirkitar wato zane na cewa an gane ko kina abin da yake zo masa a zuciya na cewa kwata-kwata yanzu an manta da shi to shine yake ƙoƙarin ije shi وسيف السلاطين مستأثر بأنس السماء وحسو الكؤوس سلاني وليس لباس السلو يناسب حسن سمات النفيس وسن تناسي جلاسه وأسوى السجايا تناسي الجليس وسر حسودي بدمس الرسوم وطمس الرسوم كرمس النفوس وساق الحسام بكأس السلاف وأسهمني بعبوس وبؤس وأسكرني حسرة واستعاب لقسوته سكرة الخندريس سأكسه لبسة مستعتب وأمسك إمساك سال يئوس أساطير سيناته سيرة تسير أساطيرها كالبسوسي يجي وسيف السلاطين takobin sarakuna musta'asirun wato ya keɓanci kansa bi'unsis sama'i wato da ɗebe kewa ta as-sama'i wato jin zance na waɗanda ya gayyata wa hasiwil ku'usi wato da kwankwadar gidaunu waɗanda suke na giya ma'ana ya keɓanci kansa da waɗannan abubuwa shine ya ce wa saifus salaɗi ne wato takobin sarakuna musta'asirun wato ya keɓanci kansa bi unsis sama'i wato da ɗebe kewa na jin zance wa haswil ku'usi wato da kwankwadar wato gidaunu waɗanda suke na giya salani ni kam ya manta ni ya ce wa laisa libasu sulu ya ce tufafin mantawa da aboki wa laisa bai zamanto ba yunasibu yana dacewa da husna simatin nafisi wato kyawun kama ta annafisi wanda yake shugaba zababbe lafazin simat jam'i ne na sima sima ita ce alama shine yace walaysa libasu suluwi wato tufafin mantawa da aboki bai zamanto ba yunasibu yana dacewa da husna simatin nafisi wato kyawun alamomi na shugaba wanda yake zababbe wasanna tanasiya jullasihi wato ya sunanta ya sunanta tanasiya jullasihi manta abokan zamansa da gangan yace wa aswarsa jaya mafi munin ɗabi'u tanasil jalisi mantawa da abokin zama wasanna ya sunanta ma kansa tanasiya jullasihi manta abokan zamansa da gangan wa aswal sajaya wato mafi munin ɗabi'u wannan kenan saboda larura ta waƙa ce shahi hamza ai wa aswa sajaya mafi munin wato ɗabi'u tanasil jalisi wato mantawa da abokin zama wasarra hasudi ya faranta zuciyar mahassadana bi amsin rusumi wato a sababin shafe wato sunana an gane ko wa sarra hasudi ya faranta zuciyar mahassadana bi damsin rusumi wato a sababin shafe ar-rusumi shine zane na lafazin ar-rusum jam'i ne na rasm ma'ana abin da ya rage na zanen gida kenan anan me yake nufi kenan mantawa da sunansa da shafe sunansa da sai ce wa damsin rusumi shafe wato zanen mutum karamsin nufusi ai kaman kabari ne na rayuka kamar an binne mutum ne duk wanda ya shafe sunanka tamkar yayi rami ne ya binne ka shine yace wa sarra hasudi ya faranta zuciyar mahassadana bi damsin rusumi a sababin shafe wato zanina wa damsin rusumi dam wato shafe zanen mutum karamsin nufusi wato kamar kabari ne na rayuka tamkar an yi rami an binne mutum ya ce wasaƙal husama ya shayar da shugaba husam bi ka'asis sulafi da gidauniya ta tacacciyar giya wa asahamani ya ce ni kwa wato sai ya jirkita min jiki ya ramar da ni bi abusin wato da ɗaure huska wa busin wato da tsanani wasaƙ al-husama ya shayar da wannan shugaba al-husam bi ka'asis sulafi da gidauniya ta tacacciyar giya wa ashamani nikwa wato ya jirkita min jiki ya ƙanjame min jiki kenan shine ake kira wato shine kenan shine wannan shine cewa ashamani ya ramar da ni kenan ya jirkita min jiki bi abusin da ɗaure huska wa busin wato da tsanani wa askarani ya sanya ni maye hasratan dan nadama wasta'aba ya masanyi sakaratal kandarisi wato maye na giya liƙaswatihi wato saboda ke ƙasar zuciyarsa. Kenan maimakon a ce, Ya ba ni na sha nima na yi maye, to sai ya shayar da ni sai ya sanya ni maye wanda yake na nadama. Kenan maimakon shi ne ya ce wa askara ni hasratan, ya sanya ni maye ko kuma ya sanya ni magagi hasratan dan nadama, wasta aba. ya masanyi sakaratal kandaresi wato maye na giya ya ce liƙaswatihi saboda ke ƙasar zuciyarsa kenan shi ya ma kansa maye na giya ni kuma kasancewar ya sanya ni maye wanda yake na nadama ya ce sa aka suhu lipsata musta'atabe ya ce da sannu zan tufatar da shi tufafi na mai rarauka wa amsiku zan kame imsaka salin irin kamewa ta mabaraci ya'us wanda ya yanke ƙauna kwata-kwata game da taimakawa. Kasan duk wani wanda yake mai roƙo mabaraci wanda ya yanke ƙauna game da taimaka masa to yakan kame ya ja da baya, shi ne ya ce suhu da sannu zan tufatar da shi libsata musta atabi, tufafi na mai rarauka. wa amsiku na kame kaina imsaka salin irin kamewa ta mabaraci ya'us wanda yake mai matukar yanke kauna game da taimako usaddiru sinatihi ya ce ina rubuta wato sinatihi kalimominsa waɗanda suke masu harafin sin an gane usaddiru sinatihi siratan ya ce ina rubuta kalmomi masu harafin sin siratan wato don ba da labarinsa kenan da ɗabi'arsa tasiru a sadiruha wanda wato rubutun zai tafi ya yaɗu a duniya kalbasusi kamar yadda labarin yakin basus wato ya yaɗu shine ya ce usadiru ina rubuta sinatihi wato ita wannan risala wadda take mai kalmomi waɗanda suke ma'abuta harafin sin domin in ka ɗauka tun daga farko har zuwa ƙarshe duk wata kalima za ka samu harafin sin a cikinta babu wata kalima ɗaya wadda ta wohinta game da harafin sin shi yasa ya ambace ta sinati sai ce siratan wato dan ba da labarinsa da ɗabi'arsa tasiru a sa'iruha wanda siddurorinta kenan za su tafi labarinsu kenan zai yaɗu a duniya kalbasusi kamar yakin basus wanda kar mu manta yakin basus ya gabata yaƙi ne wanda aka yi tsakanin manyan ƙabilu biyu na larabawa tun a jahiliya banu taglib da su da banu bakar ibn wa'il wanda sai da aka shekara arba'in ana yaƙi kuma ba komai ya haɗa yaƙin illa kawai wato taguwa ce wadda wato kulaim ibn rabi'a wato ya halbe ta ta jasham sababin halbe wannan taguwa shine sababin abin da ya haddasa yaƙin taguwa ta basus uwar ita jasham sai da aka shekara arba'in ana yaƙi shine sai ya ce wa hasbuna salamu li rasulil islami wa hasbuna salamu sarki wanda yake amintacce mai amintar da bayansa ko kuma assalamu wanda yake kubutacce mai kubutar da bayansa ya isar mana game da duk abin da muka sa gaba an gane ko li rasulihi al-islamu wa hasbuna salamu li rasulil islami wato li rasulil islami ga manzo wanda yake na musulunci a takaice kenan ita wannan risala asiniya insha Allahu kenan nan za mu dakata darasi na gaba kenan za mu yi a risalatu shiniya insha Allahu ita ma dai za a yi fotokofi kinta kenan insha Allahu ga wanda ba shi da ita nan za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك